بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci wanda shine yammacin Laraba mun shiga daren Alhamis daren ɗaya ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin a 13 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab wanda aka fi da suna dandali da ke nan tudun wadan Zaria a Najeriya inda muke karatu a cikin tafsirin Alkur'ani mai girma wannan shine zai zama darasi na biyar kenan insha Allah a cikin tafsirin suratul Nabai a idan ba manta ba mun kwana a ƙarshen fadin Allah madaukakin sarki a inna yawmal fasli kana miqata haka ne ko للطاغين يوم ينفخ في السور فتاتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا يوم ينفخ في السور شنو كذا يقول تلام تشي وفتحت السماء فكانت أبوابا نعم وفتحت السماء فكانت أبوابا شنو نظام تشي إن شاء الله بسم الله الرحمن
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا
نعم waɗannan ayoyi suna ci gaba da yi mana bayani akan mashhadi na tashin alkiyama da abin da zai faru bayan busar ƙaho mun ji bayani game da shi kanshi busar ƙaho ɗin da abin da zai biyo baya wato faɗin Allah yau ma yun fa fi suri fatatuna afwaja ranar da za a yi busa a cikin ƙaho sai ku taho tawaga tawaga sai Allah ya ce wa futihatis sama'u fakanat abwaba kuma sai aka bude sama fakanat sai ta zama abwaban kofofi mabambanta wasiyratil jibalu kuma aka tafiyar da duwatsu fakanat saraba sai suka zama kawalwalniya a anan Allah madauki sarki yana mana bayani akan abin da zai faru na canza system din duniya saboda girman al'amarin lahira akwai abubuwa guda biyu muhimmai a cikin halittu su ne sammai da kuma duwatsu wanda mun ji a baya a cikin lissafin wato dalilai akan samu tashin alkiyama an lissafa su a cikin abubuwa da Allah ya halitta masu girma wanda suke nuna iyawarsa da isassa to a wurin dan adam babu wata halitta ta kai sama ban mamaki a abubuwan da yake gani a sama sannan kuma babu wata halitta ta kai ban mamakin duwatsu a cikin abin da ke cikin ƙasa sau da a nan guda biyun nan Allah yake ba mu labarin yadda za a rikirkita tsarinsu ga baki ɗaya Allah ya fara da sama yake bayyana mana yadda za a buɗe ta ta zama ƙofofi ta ko'ina hanyoyi ta ko'ina bayan da kuma ta kasance mai tsananin ƙarfi wadda babu rami ko huji ko lalacewa ko wani abu kamar da Allah yake faɗa a wasu wurare kamar faɗin Allah afalam yanzuru ila samai kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj shi ba za su kalli sama yadda muka gina ta muka kawata ta kuma babu wani rami tare da ita ba da irin a a waɗannan ayoyin suna nan da yawa ire-iren su to a yau kuma ranar alkiyama sai Allah ya ce futatis sama'u za a bude sama fakanat abuwa ba ta zama kofofi kamar yadda yake cewa a waje wan shaqqatis sama'u fahiya yawma idhin wahiya sama ta kekkece a wannan rana ta zama wato mai rauni ta yi rauni ba ta da wannan karfin da ta kasance tana da shi a baya haka irin fada Allah idan sama'un fatarat idan sama ta tsatsage haka fadin Allah wai da sama'u furijat da kuma sama a lokacin da aka yi mata huje-huje al-imamu bahak ya rawaito daga ibnu abbasin cewa sama din nan dalilin bude ta shine saboda za a yi mata sabon nadi za a nade ta a kauda ita dan a kawo wata saboda fadin Allah yau na tuwis sama'a كطي السجل للكتب كما بدانا أول خلق نعيده وأدن علينا إنا كنا فائلين الله يتشيرانا الكيامة رند ذا من نتعي سما كما إذا أيكي نتعي تكدوبا ينغم ربطوا أجكز كما بدانا أول خلق نعيده الله يتشيران دم إن مكفارة هل تفرقه هكذا مميد الشيد مكسو رأي نفرقه كأنما لما تفسيري شوى دليل بوء سمن شيني سبو ذا أننكيتا أكود إتا yawma tubaddalu al-ardu ghayru al-ardi was-samawat za a ninke ta a kawo wata sabuwar sama akwai kawo wata sabuwar ƙasa wanda akan su ne za a yi tashin alkiyama wasu kuma suka ce a'a an bude ta ne kamar yadda al-imamu wato ibnu ashur ya kawo a cikin tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir yace an bude ta ne saboda mala'iku su sako ko ta ko ina da mala'iku da suke cikin sammai babu wanda yake da halin zuwa ƙasa sai wanda aka ba izini wanda dama aikin shi zuwa ƙasa kamar mala'iku masu rubutu kamar mala'iku as-sayyahun masu yawo suna rijistan masu ambatan Allah kamar mala'iku masu rako wahayi idan mala'ika zuri zai kawo wahayi akan wakilta wasu mala'iku su rako shi wata sura za a wakilta mala'iku dubu saba'in wata sura mala'iku kaza to wannan aikin sai wanda aka zaɓa aka ba shi pass sannan ya sauko daga sama ya zo ƙasa ya yi wannan aikin ko mala'iku masu zuwa su taimu muminai jihadi ina fata muna ganewa duk waɗannan sai da wani izini na musamman suke sakowa amma ranar alkiyama to ranar za a faffasa saman ne saboda ko ina ya zama kofa kawai don kowa ya duro ta inda yake so kamar da Allah yake cewa wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila randa za a kekketa sama da girgizan da ke cikinta saboda haka mala'iku za su yi ta safowa ne ko ta ko'ina zahirin magana shi ne duka waɗannan abubuwan suna cikin dalilai dalili na farko shi ne za a naɗe sama a canza ta dalili na biyu shi ne mala'iku su sako ko ta ko'ina kamar da ibn ashur yake faɗa ya ce wannan dalili ne akan cewa ranar komai ya canza domin an saba kullum a tashi a kwana a ga sama yadda take to da zaran an wayi gari aka ganta ta faffashe ta kikkece mala'iku suna ta durowa ko ta ko'ina kowa ya san cewa wannan wani babban al'amari ne wanda ba a saba ganinsa ba so haka za a cire duk wasu katangu da duk wani kariya da ta sama take da shi a ba wa mala'iku dama su sassako ko ta ko'ina saboda za su su shaida taron alkiyama da za a yi al'imamu asim da ibnu kathirin da ibnu amir ko ina jin waɗannan da ma wasu suna karanta shi da wa futihat wa maimakon wa futihatis sama'u suna karanta shi da shadda wa futihatis sama'u fakanat abwaba wanda ma'anarsa kamar da ibnu kathirin yake faɗa ƙarin mubalaga ne kawai wajen ƙarin ma'ana to abu na ɗaya da ra'ayi kenan asim na fi go na'am to na biyu kuma shine sai duwatsu da Allah yake cewa wasilatul jibalu fakanat saraba sai kuma duwatsu su ma za a yi tafiyar da su shi ma dutse kamar yadda muka ambata game da sama wani abu ne mai ƙarfi wanda yake tsare ƙasa da tekunan da za su iya girgiza ta su lalata zaman lafiyarta Allah ya tira ku da su wal jibala autada aka sassaka su abinda zai ƙara nuna maka girman al'amarin duwatsu shine Allah yana musu kirari da shanihat wato waɗanda suke masu ƙarfi Allah yana mana kwatance da da da da, da cewa in kana makruhum litazula minhu aljibal wajen nuna girman makircin kafirai aka ce makircin su zai iya kawar da duwatsu daga inda suke haka da ana bayani akan kada mutum ya zama mai girman kai aka ce innaka lan takhriqal arda walan tablugal jibala tula wato dutse shine kwatanci wajen ƙarfi da girma a duniya amma ranar alkiyama za a tawayi gari bayan busa kahon nan duwatsu za a yi raga-raga da su wasiratul jibalu za a tafiyar da duwatsu fa kanat saraba sai su zama kawalwalniya kawalwalniya shine wannan haske da mutum yake hange daga nesa akan hanya wanda sai ya je ya tarabba komai bane saura ka malamai suke fassara biyu anan wannan me ma'anan kanat saraba wasu suka ce kanat kasarabi sai su zama kamar kawalwalniya yadda kawalwalniya daga nesa take ɗaukar ido to haka idan ana sheƙe su sun zama ƙura sun zama gari haka za su dinga ɗaukar idon mutane yadda ƙaunar take ɗaukar idon mutane wasu kuma suka ce a fakanat saraban ma'anar shi fakanat la shay'an sai su zama kamar ba komai ba wanda da kuma komai ne saboda ai shi ma ƙaunar niyan idan ka je inda yake zaka gama ba komai bane kamar da Allah ya bada labari ko walazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a to haka su ma duwatsu za su zama ba komai ba yadda mutum idan ya je kan kawalwal ne ya zai ga ashe ba komai bane to haka duwatsu duk da girman su dinnan da karfin su kamar da Allah ba da labari cikin suratul nur dinnan cewa lam yajidhu shay'an wajadallahi inda za za a tarar dutse kuma ba yi da wani kima bai da wata daraja ba komai bane ba yi da ƙarfi ya zama gari abin shekewa wannan zahirar ta shekar da duwatsu da sammai da lalata ɗabi'a su saboda tashin alkiyama kamar da muka ambata ƴan uwa masu albarka wato alama ce akan cewa tashin kiyama fa ya riga ya zo saboda system ɗin ma duniyar za a rikirkita shi Allah zai rikirkita shi bayan da aka saba ba saboda tashin hankalin da ke wannan rana zamu kuma a wurare daban-daban Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan zahirar dan ta zauna a cikin kwakwalen mu cewa fa wata rana za ta faru saboda duwatsun da kake gani ka dinga tunanin wata rana za a wayi gari babu su ran da kuma aka wayi gari babu su din to al'amari ya riga ya rikici haka wannan sama da kullun kake ganin ta gatanan lahiya lau babu tokare babu yagewa babu tsufa to wata rana Allah ubangiji da ya halice ta ya daga ta dinnan was samaa banaina ha bi aidin to wata rana Allah da kanshi zai rikirkita ta ya tsatsaga ta ya wargaza ta saboda girman al'amarin kiyama karo manta dama taken suran shine cewa alkiyama wani al'amari ne mai girma saboda haka idan muka koma cikin alkur'ani zamu iya ganin misalai na ambatan da Allah ya mai wannan zahira ta ta rikirkita ƙawa'id na rayuwa a ƙarshen duniya kamar faɗin Allah idza rujjatul ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fa kanat haba'an munbatha Allah yace idan aka girgiza ƙasa idza rujjatil ardu rajja za a girgiza ƙasa iyakar girgizawa shin za ta fitar da abin da ke cikin ta din za ta fitar da dukkan gawakin da ke cikin ta Allah yace wa bussatil jibalu bassa su kuma duwatsu za a niƙa su su zama gari bassan iyakan niƙawa wato abinda ake nufi da albas ko albasisu a gun larabawa shine gari wanda kafin a niƙa shi sai an jiƙa shi saboda an zo niƙawa ya laushi kamar irin garin da ake da na masara wannan ka ɗauko haka ma sai kaga babu komai a hannunka mun tana irin garin da ana yin shi ko yanzu ba a yin wannan garin saboda rabin shi yanzu asara ne wannan garin ko in za a yi tuwon sallah ne yake shi to irin wannan shine basis a gun larabawa to busatil jibalu bassa an nika su zama kamar gari yadda ka san ka dauko toka ko gari niƙaƙƙe Allah ya ce fa kanat haba'an ta zama ba komai ba mumbassan ta zama kura abin shekewa a wani waje Allah yake cewa wa humilatul ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida za kuma a ɗauki ƙasai a ƙasa da duwatsu fa dukkata sai a kwankwatsa su a nike su da katan wahida nikewa lokaci guda Allah ya ce fa yawma idhin waqa'atil waqi'a to a ranan fa alkiyama ta riga ta tsaye kin a wani waje kuma Allah yake cewa yawma takunu sama'u kalmuhul wa takunu aljibalu kal'ihn ranan da sama za ta zama kalmuhul kaman yagaggen tsimma jikakke wanda yage wa takunu aljibalu kal'ihn ta kuma duwatsu kuma a maida su kamar jemammiyar auduga shine al'ihin auduga wanda aka riga aka cire an guriyarta aka jeme ta tayi laushi din nan kamar ka duka su zama a wani kuma Allah yake cewa yawma tarjiful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila ranan da za a girgiza ƙasa a kuma girgiza duwatsu wa kanatil jibalu sai duwatsu su zama kasiban wani yashi mahilan mai laushi wanda ƙasa take ƙura take ɗiba shi suna nan dai haka abin da ake nufi da almahil alkasib da shine yashi to almahil shine wanda yashi irin wanda da ƙura da ruwa da iska komai ba sai ya ɗebi rabon shi ba yi da ƙarfi baya tabbatuwa a wuri guda to haka wannan duwatsu ba su zama a nan ƙasa-ƙasa kuma cikin sautul ƙari'a wanda za mu zo mu ji ta a gaba insha Allah da Allah yake cewa yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush ranar da mutane za su zama kamar fari al mabthus waɗanda aka karkashe su kamar yadda ake makwari feshi kaga sun mutu bila adadin to haka mutane za su zama an yi musu tsawa duka sun faɗi wa takunul jibalu su kuma duwatsu su zama kamar kal ihnil manfush kamar da ita waccan auduga wadda aka riga aka jime ta waɗannan misalai ne kawai na ɗaruruwan ayoyi da suke bayyana yadda za a yi da ƙasa da duwatsu to misali mafi fitowa fili kuma fiye da waɗannan su ne wasu guda biyu da za mu buga amma faɗin Allah maɗaukin sarki da Allah yake cewa a cikin ɓaha a wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfan fa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta subhanallah Allah ya ce wai sa'alunaka suna tambaye ka anil jibal game da duwatsu me makoma su kace akwai tashin alkiyama to yin kiyama ta tsaya ya za'ai da waɗannan manya manyan duwatsu kar mun ta saboda mutanen makka suna da duwatsu kewaye da su fiye da mafi yawan kasashe duwatsun su manya manya ne wanda ya taba zuwa ko a hoto ka taba gani to sai suna tambaya cewa to kace za a tada duniyar nan gabaki daya za ta zama fili gaba daya babu wani abu da ke kara wani abu shi ne wata ranar dabari ta take an ce za a ga fili ne flat to ya za a yi da waɗannan duwatsu da kwazazzabai ga sunan da yawa shi ne Allah ya ce wasu alunaka anil jibali kuma suna tambaye ka game da duwatsu faƙul ka ce da su yansifu harabbi nasfa Allah Ubangiji na zai niƙe su iyakan niƙewa fa ya zaru haƙa'an sai a bar ita ƙasan ta zama falalu safsafan wanda yake babu rami ko tudu babu gangara ko hawa duka lebur guda la tarafiya iwajan babu kwana wala amtan babu tudu ba kwana ba tudu babu wani plateau ko wani mambila ko wani tsibiri ko ina zai zama lebur sunbet kamar da ake cewa la tarafiya iwajan wala amta Allah ya ce yau mai idin yattabi'una da'iya la'i wajala a ranar an kira mutane wajibi ne za su amsa wa mai kiran nan la'i wajalahu babu ne karkace mushi babu wanda zai iya magana babu wanda zai iya musu babu wanda zai iya jayayya babu wanda zai iya wani analysis babu wanda zai iya cewa su ba su yadda ba a gaya musu inda za a kai su la tara fiha iwajalu wala amta yawma idhin yatabul da'iya la'i wajalahu Allah ya ce wa khashat atil aswatu aswatu lirrahman dukkanin muryoyi za su yi ƙasa su rankwafa a gaban Allah falatas mau illa hamsa baka jin komai sai dai ƙaran taka kafafun mutane ko ƙaran tafiyarsu babu wanda ya sai magana sai an tsaya haka shekarun lahira shekara arba'in ko dubu arba'in kamar da abu rera ce babu wanda zai iya cewa uffan wala haula wala quwwata illa billah to haka nan kuma a wani ji Allah yake cewa a cikin sautul kafi kamar da muka fara ambato da Allah yake wani sayrul jibala a wataral arda baridatan za a tafiyar da duwatsu sai kaga ƙasa ta zama a filin Allah ba abin da ya tare ta wa hasharnahum Allah ya ce za mu tada kowa da kowa falam nugadir minhum ahada babu wanda za a bari a baya kowa sai an tashi shi da wanda ya mutu aka mai kabari da wanda ya kone a cikin gobara da wanda dabba ta cinye da wanda ruwa ya haɗiye da wanda ya tafi ba a san inda yake ba da wanda bom ya tashi da shi da wanda aka kashe a wurin yaki da wanda aka san kabarin shi da wanda ba a san kabarin shi ba tun daga farkon halitta har ƙarshen ta Allah ya ce wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada za mu tada su gabaki daya ba za mu kyale kowa ba haka nan kuma Allah yake cewa a Na'am sai Allah ya ci gaba cewa inna jahannama kanat mirsada shine go haka ne inna jahannama kanat mirsada Allah ya ce lalle wutar jahannama kanat ta kasance mirsadan wato madakata ce a malamai malaman tafsiri da malaman lugal arabiya sun ta yin kulafuci wajen su fahimci ma wai me yake nufi da jahannama din nan a sunan sunan gidan azaba ne gida na azaba da Allah ya tanada a lahira amma dai ita kalmar ta jahannama zance mafi shahara a gun malaman arabiya da malaman hadisi shine cewa ba larabci bane asalin shi saboda kai zama bashi baya baya tasrifi kuma wannan gida na jahannama kamar yadda muka sani a aqida ahlus sunna wal jamaa an riga an tanade ta hadisai da yawa sun nuna cewa yanzu da muke magana ko kuma tuntuni ma Allah ya riga ya tanadi wannan wutar ba wai sai ranar alkiyaman ne za a za a zo a yi ta ba hadisi sun nuna an tanaje ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna mishi ya je ya gani an nuna mishi a nan a nan duniya yana sallah kamar da yake cikin hadisin Bukhari da Muslim an nuna mishi aljanna aka ga ya matsa gaba an nuna mishi wuta aka ga yayi baya kuma ya bada labari yace da kuka ga nayi gaba aljanna ce na gani har na so na wafto muku wani dan itace da na kawo shi duniya ba za a ƙara yunwa a cikin al'ummata ba yace da kuma nayi baya nayi baya wuta ce aka gwada min ita zafinta ne ya bugi fuska ta shine na yo baya so da kana akwai ta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje Isra'i an nuna mushi ya gani ya ma shiga aljanna an nuna mushi wuta ya ga yadda take saboda ka akwai ta an riga an yi ta shi za Allah ya ce inna jahannama kanat mirsadan abinda ake nufi da almirsad shine wato duk abin da ke gabanka sunan shi marsad abin da ya tare maka gaba wato ita jahannama ta tare ma kafirai gabansu ba ta basu su wuce ba akwai madakata wadda sai an tsallaka ta za a je aljanna a wannan madakatar su kafirai ba su mani tsallakawa ba Allah ka tsare mu da kafirci a kamar da muka fada asalin jahannam suka ce shine rami mai zurfi wanda ba a san iyakacinsa ba wanda yake da tsananin zurfi amma dai kalmar ba ba ta larabci bace asali a kididdiga ta kiyasi an ambaci lafazin jahannama da sunan shi na jahannama a cikin alkurani so 77 wannan yana muhimmancin matsala banda wasu sunaye da aka bata su hawiya su sa'ira su sakara da sauransu duka sunanta ne amma wannan shine asalin sunanta na yanka an ambace shi so 77 na san kuma kullum muka kanta alqurani zaka dinga cin karo da su kowan mu nan ya san inda ake karanta su kullum har ya zama kamar kalma Hausa ce jahannama a ya zo a cikin hadisi wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna sirata jisrun yunsabu ala matni jahannam lalle shi sirati wata gada ce siririya a cikin cika kurewa yin cewa gada ce siririya kaman kaurin gashi sannan mai kaifi kaman takobi za a zo a gicciya ta akan wannan ramin wannan ramin shine kamar yadda ka san rafi ko kogi da ake wa gada ramin kasan shine jahannama nabi ce za a zo a gicciye wannan abin nan akai siradi akai nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fanajin akwai wanda zai tsira kai tsaye zai tsira zai zo ya tsallaka wani da gudu wani kaman kiftawar walƙiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa makhdushun da kuma wanda zai kai labari da kyar yana tafiya akan siradin akwai kalali akwai kugiyoyi da lauje da laujina waɗanda suke waftan mutum suna saran shi suna yankan shi to wani zai kai labari amma da raunuka a jikin shi shine wa makhdushun da wanda zai kai labari amma an jijjimai rauni wato wanda ya tsira da kyarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam yake sannan kuma da wanda kuma zai fada ko wanda zai fada saboda kafirci ko wanda zai fada saboda yanke zumunci akwai wanda zai fada saboda annamimanci da sauran laifuka waɗanda za su fada da mutum akwai wanda zai tsira saboda alkur'ani akwai wanda zai tsira saboda azumi akwai wanda zai tsira saboda biyayyar iyaye akwai wanda ƴaƴan shi da suka mutu ƙanana su su tsiratar da shi Allah ka sa mu tsira a shahid dai shine wannan shine marsadin shine wato madakatar da jahannama take yi wa kafirai inna jahannama kanat mirsada tana nan a bakin madakata ina ne madakatar shine kan siradi ita ita ce a ƙasa sauraka duk wanda bai cancanta ya tsira ba jahannama tana nan tana jiran shi abinda ya hana shi tsiran shi zai ja shi ya fada ciki da ya fada kuma ya zace cikin jahannama kenan ubangiji Allah ka tsare mu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmai Allah ya ce inna jahannama kanat mirsadan lalle jahannama tana nan tana jira a madakata littaghina ma'aban kuma ita ga masu ɗagawa ma'abar ita ce makomarsu menene ma'anan masu ɗagawa su ne waɗanda suka wuce haddi suka wuce iyaka wajen kafirci da Allah suka kafirce wa Allah ko suka wuce iyaka wajen aikata manya-manyan zunubai ko suka wuce iyaka wajen aikata bidi'o'i wanda suka kafirta su wanda ya shiga cikin wannan rukunin yana iya zama cikin lissafin al-tagina inna jahannama mirsadan kanat mirsadan lit-tagina ma'aban ita ce makomarsu Allah ka tsare mu daga wannan makoma a waɗannan ƴan wuta Allah ya ce za su koma gidan wuta shine gidansu kuma idan sun koma din in sun shiga wuta to zama ne fa na diman da'iman babu fita babu sassautawa babu ba, ba, ba transit bane ba za a musu transfer a mai da su wani waje wuri ne dai gashi nan sarmadan abadan da haka Allah ya ce labifi na fiha ahqaba kuma su labifi na ai muqimi na fi jahannama za su ci gaba da zama a jahannama ahqaban ahqab wato zamunna masu tsayi masu tsayi jam'i ne na al-huqbu al-huqbu ai ma ha'un zamma ai ma qafun tsauri al-huqbu guda ɗaya kenan shine jam'in shi ahqabun da yawa asali abinda ake ce ma al-huqbu a larabci kwaya ɗaya huqbu daidai yake da shekara 360 shekara 360 shine al-huqbu al-safin lahira rana ɗaya a wannan lissafin ita ce abinda ake faɗa a ce ka alfa sanatin min mata uddu rana ɗaya a cikin lissafin hukumu kamar yadda za a ce rana ɗaya a cikin lissafin sanatun ba shi ne 24 hours ba to rana ɗaya a cikin lissafin hukumu shi ne shekara dubu irin ta duniya to kuma ɗan wuta zai zauna a ciki a haƙaban shekaru miliyoyin dubbai babu iyaka Allah ubangiji ka tsare mu akwai wata kalma mai kama da wannan wanda suka yi mutane ba duhu akwai hukubu akwai kuma hikibatu hikibatu mai ha'un da kasara ƙafun da ɗauri sai kuma ba'un hikibatun kamar littafin hikibatun minar tarih to akwai hikibatun ita jam'inta hikabun shine zamani mai tsawo wanda yakan kai shekara 40 ko 50 ko 60 hikiba wasu suna cewa hukuba amma lahani ne hikiba ne shi kuma wannan hukubun guda ɗaya shine mai wannan tsawon kamar shekara dubu na duniya kwana guda ɗayansa sannan a haƙabun shine da yawan shi shine kamar shekara tamanin da uku na wancan shekarun da irin wancan kwanakin to shi aka ambata nan labisi na fiha ahqaba za su zauna a gidan wuta tsawon zamannai zamummuna masu yawa al-imamu al-hakim da bazzar a cikin musnadinsa da al-imamu al-baihaqi Abu Bakrin a cikin dalailin nubuwa suratu wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ta hanyar sayyidina Abdullahi dan Umar yake cewa annabi ya ce wallahi na rantse da Allah la yakhruju minan nari ahadun hatta yamkusa fiha ahqaba annabi ya ce na rantse da Allah babu wani wanda zai fito daga wuta har cikin wanda aka ce za su fita waɗanda za a yi musu azaba gwargwadon zunuban su sannan a cece su cikin usatul muslimina wa fusaquhum waɗanda Allah ya jarabci wato ya jarabce su da cewa sai sun shiga wuta kafin su tsira to duk wanda ya samu matsala ya riga ya shiga wutan nan annabi ce wallahi ba zai fito ba sai ya rayu a cikin wuta waɗannan a haƙabu waɗannan dubban miliyoyin shekarun sannan ya ce alhukubu bid'un wa samanuna sana ƙwaya ɗaya a cikin ahqabu ɗin nan shekara tamanin da wani abu ne ya ce kullu sanatin kowace shekara ɗaya salasami'atun wa sittuna yauman mimma ta'udduna shekara kwana 360 irin wanda kuke kirgawa an ruwaito kuma wasu adadin daban-daban daga sabai da tabi'ai da malamai cikin malaman tafsiri da suka yi lissafi wannan zamani ne jama'a mai tsawo gama wanda wato yake da sassaucin za a cece shi ko za a hora shi sannan a bar shi ya fita kenan amma sufa sauran yan wuta asalin addaguna din babu maganan fita saboda Allah ya bamu labari ayoyi da dama cewa sun shiga shikenan falyawma la yukhrajuna minha wala hum yusta'tabun Allah yace a yau ranar alkiyama ba za a fitar da su daga wuta ba wala hum yusta'tabun yace kai waɗannan ma ko tsayawa ba za a ana binciken su ana cewa me laifin ku ba ba ma za a ba su dama a bincike su me laifin me laifin su ba a wani waje Allah yake cewa yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha wala hum azabun muqim suna so su fito daga wuta cikin sautul ma'ida kenan ko Allah ya ce wa hum bi kharijina minha da dai ba za su fito daga wuta ba wala hum azabun muqim kuma suna da azaba madawwamiya continuously babu sararawa azaba da za a musu Allah ya saki tawo je wa kallazina tabau da Allah ya tubi law anna lana karatan fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna kaza likarum la amalahum hasanatin alayhi wama hum bi kharijin minan nar wama hum bi kharijin minan nar ba su fita daga wuta ba wadanda suka wadanda aka bi su manyan shugabannin kafirci wa qalladina tubu wadanda aka bi su akan shugabanci na kafirci za su dinga cewa law anna lana karratan ina ma da za a mai da mu duniya fa natabarra'a minhum waɗannan da suke cewa ba ruwansu da mu su ma mu ci baro mu da su kamata bar umminna Allah ce kadhalika irin haka yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim Allah zai gwada musu ayyukan su wanda suka yi asarar su wama hum bi kharijin minan nar Allah ya ce sam za su targa wuta wannan cikin bakara kenan qala zai tabawu yawa qala zai tabawu ladina tubu wadanda aka bi babu ladina tubu qala ladina wa qala ladina tabawu yawa waɗanda suka bi manyan kenan ko talakawan su ne za su ce lau an lana karratan na tabara minhum kama tabarra minna kadhalika yuhim Allahu amaruhum hasalatin alaihim wa ma hum bikharijin minan nar sai kuma fadin Allah kullama khabat zidnahum sa'ira duk sanda wutan ma ta danyi ta danyi ƙasa wato ta fara danyin ƙasa tana alamar za ta cinye ko za ta mutu ko za ta rage zafi Allah ya ce zidnahum sa'ira sai mu ƙara rura musu ita wato waɗannan duka jama'a bayanai ne da suke gwada irin zafin girman azabar da Allah ya tanada wa kafirai da sauran fasikai Allah ka tsare mu a wani ji Allah yake cewa la yazuquna fiha bardan wala sharaban shine ci gaban mu ko na'am yayi ne ma la yazuquna fiha bardan wala sharaban illa hamiman wa ghassaqa la yazuquna su yan wuta ba sa dandanan fiha a cikin ta bardan wani sassauci ko wani sanyi wala sharaban ko wani abin sha babu abin da su samu illa hamiman in banda wato mugunya in banda ruwa mai tsananin zafi shine hamim wa gassaq da kuma mugunya a anan Allah yana ci gaba da mana bayani cewa la yazuquna fiha ba sa dandanan wani abinci a ciki wanda zai sanya ya musu bala'in da suke ciki ba za su samu ba illa fiha bardan albard malamai sun yi fassara daban-daban al-imamu abu ubaida mai garibul ƙoran shi yana cewa albard a nan ma'anin shi annau ba sa samun hutu da za su yi bacci wasu malamin suka ce albard shi ne ruwan sanyi wanda zai sanya ya maka watin abin da kake ji na wahala ko rana ko zafi ko kishirwa la ya zuƙuna fi ha bardan ba za su wala sharaban kuma babu wani abin sha da za a ba su sha kaga daidai yake da shi da yace bacci kamar da Allah yake to la yuqda alaihim fayamutu ba za a kare musu rayuwarsu su mutu ba cikin fatir al-imamu wannan wannan tafsirin abin nan kenan Abu Ubaidin mai mai littafin Garibul Qur'an shi kuma Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda arwaito daga gare shi kamar da yake cikin tafsirin al-imamu Tabari yana cewa al-bard huwa bardu sharab shine sanyin da ake ji a cikin ruwa idan an sha to ba za su samu daman shan ruwa mai sanyi ba bal za su shanye shi wakala zajjaj shi kuma zajjaj yake faɗa yana cewa a ma'anan shi la yazuquna fiha rahatan babu wani hutu da za su samu wahala azaba ce kawai babu hutu babu weekend babu break babu uh, lokacin tashi aiki azaba ce continuously haka za a yi ta musu ita babu dare babu rana Allah ka tsare mu wakila wasu kuma suka ce la yajiduna fi jahannama rahata balin ba su taba samun natsuwar zuci ba to dama wani magana natsuwar zuci a cikin azaba a ce mutum ya ko ya saba ko kuma abin ya zama jiki duk da yake akwai malaman da suka yi wannan maganganu amma maganganu ne ba na karɓa ba malamai suna da maganganu akan a cewa wuta shin za ta dawwama ko ba ta dawwama ba akwai maganganu da yawa da malamai suke a cikin literature a cikin adabiyat na na malaman tauhidi su ibn taymiya su ibn qayyim su al-imam ibn hajar da sauransu duk ba mahallin wannan dogo tattaunawa bace amma dai kawai almuhimmu shine in dai kafiri ne ya shiga wuta to dawwama zai amma akwai wuta wadda take ta musulmai masu zaben Allah idan an gama fitar da su a ciki to Allah yana iya ya daskarar da ita ko ya mai da ita ba wuta ba wannan cikin ikon Allah in ya ga dama yana iya yi amma su kafirai za su dawwama a wuta sabanin magana wasu malamai cikin waɗanda ba ahlus sunna wanda suke ganin cewa ai akwai wai ita azaba za a yi ta ne zuwa wani lokaci sai kawai kamar da mutum za su ke cewa wai sai jikinsu ya saba da azaba saboda a lokacin azaba ba ta da wani muhimmanci sai Allah ya daskarar da su su da su da wutar gabaki daya wannan kaga magana ce wanda bata da hujja a cikin shari'a magana ce ta masu aiki da hankali masu gabatar da hankalinsu akan abin da yake shine hujja saboda ka babu bukatar mu kawo shi anan karma ya ruda mana abin da muka ji daga alkur'ani mun dai ji ayoyi iri daban-daban cewa ba za a la yuqda alaihim fa yamutu wa ma hum bi kharijin minan nar da ire-iren su waɗannan sun isa sun isa hujja saboda haka abinda ake nufi da la yuquna fiha bardan ba sa samun ko dai hutu ko kuma ruwa da za su sha ko bacci ko natsuwa ko kuma ka ce duka ba sa samu ba sa samun duka wannan ba za su samu duka wannan ba a cikin wuta wala sharaban ko ba za su samu abin sha ba za su yi ta tambaya cewa a ba su abin sha za su za su nemi alfarma iri daban-daban za su nemi alfarma cewa ma don Allah a kashe su huta wana da ya maliku da ya kaza alaina rabbu kala innakum makisu za su ce ka cika roƙi ubangijinka mu ma ya kashe mu wani a cewa kuna nan zama dirsha babu mutuwa to daga ciki shine Allah ya faɗi wannan labarin cewa ba za su samu abin sha ba za su samu abin tabawa ba la yazuquna fiha bardan wala sharaba sai Allah ya ce illa hamiman wa gassaqa wannan istisna'i ne munqati kamar da malamai suke cewa wato an yi togaciya amma abinda aka togace din baya cikin wancan wato alhamim da algassaq ba wani sashe ne na bardun wa sharab wani abu ne daban abinda ake nufi da alhamim shine alma'ul har tafasasshen ruwa kamar da abubuwa da yake cewa ya ce alhamim asalinsa ba ma ruwa ne da ya tafasa ba kawai hawayensu ne da ake tarawa da kuma wato dattin da ke fita daga al'aurarsu na zawayi da gudawa da fitsari saboda wahala da suke shi ake tarawa a wani wani kwazazzabo na musamman sannan kuma sai a dinga tafasa shi yana tafarfasa don sai su sha ruwa shi ake diba ba su haka malamai suka ce shi kuma algassak algassak shine wato mugunya ruwan ciwo ruwan gyambo ɗiwa da ke cikin a ƙonewar ko yake cikin gyamban da aka yi musu saboda mala'iku da ke dukansu da kuma zuffarsu ita ake tattarawa sai a saka shi a wani ma'ajiya wanda daga nan ne za a dinga ɗebowa ana ba su ana cewa su sha abdullahi ɗan amur ɗan as yake faɗa yana cewa huwal ƙaihul ghalil shine ruwan mugunya ciwo mai kauri لو أن قطرة منه تخراق في المغرب لأنتنت أهل المشرق da za a ɗigo da ɗigo ƙwaya ɗaya a ƙarshen gabashin duniya da sai warin shi ya damu mutane da ke ƙarshen yammacin duniya walau qutirat min walau anna qatratan minhu tuhraqa ala ahli al-mashriqi la antana ahli al-maghribi hakanan kuma da za a ɗigar da ɗigo guda a ƙarshen yammacin duniya da warin shi ya damu mutanen ƙarshen gabashin duniya kamar waccan bishiyar ne da Allah yake bada labari shajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annaha ka'annahu ru'usu shayatin wannan shajaratun zaqqum ta'amul athir Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa wannan bishiya da za a ciro ƙwayen ganyenta ƙwaya ɗaya a wurgo shi duniya don sarasa na ce da ta ƙona duk abin da ke cikin duniya ɗanye da busashen shi ganyenta ƙwaya ɗaya sau da ita ce tushen bala'i kamar da Allah ke tattalo haka annahu ru'usu shayatin inna shajartar zaqqum ta'amul afim kalmuhul yagli fil butun ka gali hamim ita ce a jikinta ake ciran ganyenta ana ba 'yan wuta ana cewa su ci ta'amul afid shine abincin masu saban Allah kalmuhuli kamar na kakkiyar azurfa yagli fil butun tana tafarmasa a cikin cikin mutane saboda abin da yafi yafi mu kowane bawa shine shiga taitayin shi ka nemi tsarin Allah daga azabar wuta da azabar jahannama da azabar kabari sannan kuma kai ta kokari wajen ganin ka tabbata da imaninka da kuma aiki na gari wanda Allah madaukakin sarki zai dube ka da idan rahama ya gafarta maka zanuban Allah gafarta mana Allah ka samu cika da imani hakanan Ka'bul Ahbar wannan malami daga cikin tubabbin fastoci shi ma yake bayani game da wannan ruwa na gasak yake tambaya kamar da yake cikin littafin tafsirin al-Imam tabari shi ma wancan din yace hal tadruna mal gasak ko kun san menene gasaku qalula wallahi daliban suka ce wallahi ba mu san kome ba qala yace ainun fi jahannama wani idan ruwa ne a cikin jahannama yasilu ilaiha hummatu kulli zati hummatin yace guba guba duk wata dabba mai guba to yana gudana cikin wannan kogin ne na na idan na idan dattin bana ce idan ruwan ba ya ce min hayyatin wa akarabin da macijiya na cikin wuta da kunamu na cikin wuta da duk wata dabba da Allah ya halitta a cikin wuta don ƙara ya wuta azaba wa gairiha da wasunsu suna da guba to wannan guba ita suke firzawa tana taruwa a wannan wajen ya ce fayastaqni'u fayustaqna'u sai a tara shi a yi mixin ɗinsa wa yi uta bil adami bayan ya taru ya yi yawa sai a zo da ɗan wuta ya ce fayu kuma su fiha gamsatan sai a tsoma shi a cikin wannan kogin na taron mugunyar abin nan ruwan dafi na dabbobin nan gamsatan wahida fa yukhraju sai a fitar da shi wa qarsa qada julduhu sai a ga gaba ɗaya fatar shi ta zube wa lahamuhu naman shi ma ya zube anil ibami saura kasusuwa kawai saura kwarangal hatta ya ta'allaka jilduhu fi ka'abaihi wa aqibaihi sai fatar ta makale a jikin diddigen shi da da ƙarshen kafafunsa wai jurru lahmuhu kadarrir rajuli fawbahu sai ya dinga jan naman shi a ƙasa kamar yadda mutum yake jan tufa idan ya mushi yawa kamar da Allah yake cewa hadha falyadhuquhu hamimun wa ghassaq shi ku dandana wannan bala'i na hamim da ghassaq waɗannan duka asar ɗin suna cikin tafsirin al'imamu ibn jaririn tabari dukkaninsu bayani ne akan tsananin azabar da ‘yan wuta suke ciki shi sa muna ƙara maimaita jama'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ista'idu billahi min azabi jahannam ku nemi tsarin Allah daga azabar jahannam annabi sallallahu alaihi wasallam mana wasiya cewa kullum mu dinga addu'a muna neman tsarin Allah daga azabar jahannama kamar da kake kullum a cikin tahiyyarka akwai addu'a da ake a ƙarshen tahiya kar ka dinga wasa da ita Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min sharri fitnatil masiih dajjal wa a'udhu bika min al ma'thami wal maghrib akwai wasu lafuzan wannan yana daga cikin su Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam akwai wanda yake ba da wa a'udhu bika min azabil qabr Allah ina neman tsarin ka daga azabar jahannama kuma ina neman tsarin ka daga azabar kabari sannan kuma ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa da fitinar dujal da fitinar bashi da fitinar saban Allah wato saboda ita jahannama bawa bai isa ya guje mata da dabararsa ba nagartakka da dabararka da iyawarka ba ta saka tsira daga wuta ba sauraka sai dai in Allah ya tsirtar da kai amma me Allah yake neman ka da yi shine kamar da annabi yake cewa saddidu wa qaribu ku toshe kafar barna kuma ku dinga kusa da kafar aikin alkhairi saboda abu mafi muhimmanci da zaka tanada shine imani imani kar ka sake imanin kai ya shake kar ka sake a same ka da wani abu na shirka ko wani abu wanda yake lalata imani ko wani abin da yake ragargaza shi ko abin da yake da alaka da da, da kafirci kar ka sake a same ka da shi sawun a cikin rububiyya ne ko a cikin uluhiyya ne ko a cikin asma'u was sifat to wannan shine abinda zai zama maka fandisho na samun tsira imani kyakkyawa to kuma shi imani kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa yana kodewa kamar da tufa take kodewa a jikin mutum zaka yi ce ku dinga roƙon Allah ya jaddada imanin shi ma da addu'a sannan kuma da aiki na gari saboda ko yana zaka ji ana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir allazina amanu wa amilus salihati innal ladzina amanu wa amilus salihati imani to sai an hada da aiki na gari shine yake shayar da bishiyar imani ba ta bushe ba shi imani kaman shuka ce da aka dasa ta ba ta tabbata sai kullun ana bulbula mata ruwa shine za a samu ta tashi amma ba ka mutuwa ba ta to haka imani yake a cikin zuciyar bawa aiki na gari shine yake kullun yake alkinta shi to bayan ka tanji imani ka tanji aiki na gari to kuma sai addu'a addu'a da sadaka da bawo shi ke cewa maganin musiba da gaske ne tabbas sadaka tana maganin musiba da kuma duk wani aiki na alkhairi da kasan zaka more shi a lahira to kanka wasa da shi kafin lokaci ya kure waɗannan sune abin da mutum zai tanada ya samu ya kai labari in ba haka ba yanzu wannan siffanta wanda aka wuri ɗaya ne fa a cikin wurare ɗaruruwa da bayanan da aka siffanta na jahannama a cikin ayoyi da hadisai da za a koma cikin hadisai da yake su suna zuwa da detail hankalinka sai ya fi tashi fiye da wannan wannan qur'ani shi yana zuwa da maganganu ne a dunkule waɗan a matsayin ka'idoji da usul na ilimi baya fassala su yadda hadisai suke yin bayani dalla dalla in ka koma hadisai da suka da wasfu jahannam ko wasfun nari ko ire-iren su hankalinka zai tashi idan ka ji irin wato al'amarin da ke cikin wutar jahannama na bala'i shi sa Allah yake cewa innahu man tudkhilin nara faqad akhzaytahu ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta to hakika Allah wannan ya riga ya gama wulakanta a gaban Allah wa malil zalimin min ansar kafirai ba su da ya taimake su ubangiji Allah ka tsare mu daga kafirci Allah ka tsare mu daga duk waɗannan bala'o'i manufa dai dama shine mu san abin da Allah yake faɗi a cikin alkur'ani dan mu samu mu aiki da shi mu tsira mu san abin da ake mana na wa'azi don mu wa'azantu mu gyara zukatanmu da ayyukanmu Allah ya sa mu cika da imani za mu saurara a nasu wadda lokaci Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi